أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا كاوم مجلسي نبي wannan jerin gwanan majalisai ko muhadarori da muka shirya mu gabatar da su wanda muka musu take da hanyoyin cin gajiyar dama a lokutan fitinu yau muna ɗaya ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau 26 ga watan uku miladiyya 2020 yan uwa masu daraja kamar yadda muka faɗi manufar wannan majalisi namu ko waɗannan majalisai namu ko waɗannan muhadarori namu ita ce mu jawo hankali kuma mu nusantar da junanmu a game da yadda ya kamata mu ci gajiyar waɗannan lokuta da muka tsinci kanmu a cikinsu a daidai lokacin da wannan annoba ta coronavirus wato covid-19 take yaduwa kuma gwamnatoci suke ɗaukan matakai na ba da kariya da kuma datsa wannan cutar ko datse ta da yawan mutane suna cikin gidaje an ba damar zuwa masallatan juma'a wasu wajajen ma ba damar zuwa salloli waɗanda suke na farilla to lokaci yana ma mutane tsawo kuma akwai nau'i na ɗan adam allah maɗaukakin sarki ya halicce shi ya zama yana kaiwa da komowa duk lokacin da ya kasance an aje shi a waje ɗaya to yana buƙatar a seta shi domin ya fahimci yadda zai yi amfani da wannan lokaci ya ci gajiyarsa a daidai lokacin da ya tsinci kansa a waje ɗaya idan ba a manta ba a jiya mun fara bayani akan musiba akan cewa mecece ita sannan bayan mecece ita sannan kasancewa ta ƙaddara mun yi bayani cewa kaddara ce da Allah madaukakin sarki ya kaddara ta a rayuwar dan adam ma damar dan adam yana rayuwa to za a jarrabe shi da musibu kala kala sau daga wannan annobar da muke ciki ɗaya daga cikin musibu ne ita kuma musiba kaddara ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ta za ta faru a rayuwar dan adam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kare mu sannan kuma ya sa mu ci gajiyar wannan hali da muka tsinci kanmu a cikinsa da izinin Allah za mu dora a jiya mun yi batu akan kaddara da kuma wajabcin imani da ita haƙida ahlus sunna wal jama'a ita ce kaddara da take da sababinta kaddara hada take da sababinta duk abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara to ya sa masa kuma sababi idan Allah madaukakin sarki ya kaddara ciwo to yana kaddara kuma meye dalilin faruwar wannan ciwon sannan kuma yana sa masa hanyar da za a fita daga wannan shi yasa aqida ahlus sunna wal jamaa ita ce a dunkule kamar yadda babban malami al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yake fadi yake cewa al-faqih kullu al-faqih huwa man yu'aridu al-qadara bil qadri wa yaruddu al-qadara bil qadri cikakken mutumin da ya fahimci addini ya fahimci aƙida ta musulunci shine mutumin da yake kawar da wata ƙaddara da wata ƙaddara ciwo ƙaddara sannan shan magani ƙaddara ciwo ƙaddara idan an san hanyar da za a bi ka a kamu da wannan ciwon a zahiri to riƙo da wannan hanyar ita ma ƙaddara ce kamar malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya fahimci wannan maganar da ya mana a dunkule daga maganar sayyiduna umar radiyallahu anhu da yace nahnu nafirru min qadri Allah ila qadri Allah za mu guje ma wata kaddara Allah zuwa ga wata kaddara Allah mutum ya kasance bai shiga inda musiba take ba alhali ga musiban nan ana ganin ta kaddara ce sannan in Allah madaukakin sarki ya kaddara musibar za ta same shi kaddara ce sannan kaddaran nan gaibu ce gaibun Allah madaukakin sarki ne shi yasa abin da ya wajaba mutum yayi shine ya imani da ita sannan kuma ya ruku da sababi na zahiri wanda ya bayyana gare shi daidai gwagwunin iyawarsa amma ba zai hana Allah madaukakin sarki ya yi abin da ya riga ya hukunta cewa sai ya faru ba shi yasa suke faɗa suke cewa la yughni hazar min qadar dukkan matakin da dan adam zai ɗauka domin kauce makaddara to ya sani cewa wannan matakin nasa bai isa ya hana abinda Allah madaukakin sarki ya afku ya afku ba amma dai shi a shar'anci abinda aka umarshi umarni shine ruku da wannan sababin da yake kyautata zato tsammanin sa mafi rinjaye idan an yi ruku da wannan sababin to za a kauce ma wannan musiba wannan abin da ya wajaba mu fahimta kenan a game da wannan gaba ta gaba ko kuma reshi na gaba a ƙarƙashin wannan batu na musiba shine asbabul mafa'il abubuwan da suke jawo musibu a rayuwar dan adam kamar yadda muka faɗi cewa ne kulli qadrin sababu kowace kaddara tana da sababi to ma hiya asbabul masa'ib fi hayatil bashar da wani abu da wani abu ne ke zama sababi ke zama sanadi na musibu a rayuwar dan adam malamanmu suka ce sabubban musiba kala biyu akwai asbab kauniya akwai kuma asbab bashariya asbab kauniya su ne sabubban da babu hannun ɗan adam a ciki Allah maɗaukakin sarki ne kawai yake so ya tabbatar da hikimarsa yake son ya tabbatar da izzarsa wato buwayarsa da ƙarfinsa da kasancewa shi ne mai rububiyya kasancewa shi ne wanda ya wajaba shi kaɗai a bauta masa shi Allah madaukakin sarki ya haifar da wani abu wanda zai zama ya dugun zuma ran ɗan adam ya tayar masa da hankali ko ya shafi lafiyarsa ko ya shafi iyalansa ko ya shafi jikinsa ko ya shafi dukiyarsa ko ya shafi wani na kusa da shi wanda zai sa shi zuciyar shi ta soso ya zama bai shiga ya shiga cikin hali na rashin jin daɗi asbab bashariya ce waɗannan asbab kauniya afwan al-asbabul kauniya ce abinda ba hannun dan adam a ciki dan adam ba shi yaje ya tsawawata wani abu ba har wannan musibar ta afku a'a Allah ta'ala da kansa shine ya hukunta a cikin tsarinsa wannan abu ya sauka ya zama ya damu dan adam akwai misalan wannan ko kuma akwai hikimomi ko kuma akwai misalai na wannan dai nau'in na sababba abu na farko shine izharu hikmatillahi ta'ala wa adlihi wa qudratihi wa izzatihi kamar yadda muka faɗi Allah madaukakin sarki ya bayyana hikimarsa Allah madaukakin sarki ya bayyana adalcinsa sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana ikonsa sannan Allah madaukaki ya bayyana buwayarsa shi ya sa wani abu ya afku annoba takan kasance a irin wannan bangaren kamar yadda wasu malamai suka ambata ciwo da ke samun dan adam ya da gobe yakan faru a irin wannan shi yasa zamu ga hatta annabawan Allah ba su tsira ba annabawan Allah suna ciwo annabin musallallahu alaihi wasallam ya rika rashin lafiya karshe ma rashin lafiya ne ya zama sanadiyar rasuwarsa har wata rana sahabinsa Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya shiga wajensa ya ga manzo Allah sallallahu yana jin zazzabi mai tsanani Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya ce ya Rasulullahi innaka tu'aqu bi shiddati ce ya ma'aikin Allah lalle kana zazzabi da tsanani sai manzo Allah sun ce inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum ni in an tashi za a min zazzabi zazzabi za a jarrabe ni da zazzabi to ninka min ake yi na mutum biyu saboda me saboda ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya ninku kuma shi yasa ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa ashaddu nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsalu waɗanda Allah ya fi jarabawa a cikin hikimarsa ya fi saukar musu da musibu su ne annabawansa sannan waɗanda suka fi kwaikwayon annabawa waɗanda suka fi bin tsarinsu yubtala al-mar'u ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi salaba ibtuliya ala salabatihi wa in kana fi dinihi linun ibtuliya ala linihi ana jarraban mutum ne gwagwadon addininsa wannan Allah yana yin haka ne domin ya tabbatar da izzarsa da buwayarsa amma ba hannun dan adam a ciki ba dan adam bane ya aikata wani abu sai wannan musibar ta afu wannan na farko ce sannan na biyu tamyizul mu'minina as-sadiqina min ghairihi Allah yakan saukar da musiba domin ya tantance suwaye mummune na gaskiya da kuma waɗanda ba mummune na gaskiya ba sai an saukar da wata musiba daga nan ne za a gane waye imani da Allah da gaske wane ne kuma a'a da baki yake faɗin cewa ya imani shi yasa Allah ta'ala ce alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah madaukakin take ce ahasiba an-nasu yanzu mutane tsammanin su zaton su shine an yi tara ku kawai a kyale su an ya kulu amanna sai su ce mun yi imani wa hum la yuftarun ba za a jarrabe su da musibu ba ha wannan tunani ne na kuskure idan dan adam ya wannan tunanin to ya kuskure wannan tambayar da Allah yake yi su'alun inkariyun ne tambaya ce ta musu a hasiban nasu an yutraku ay la yanbaghi lin nasi an yahsibu bai kamata mutane su tsammani su yi tunani ba a hasiban nasu ai la yanbaghi lahum an yahsibu bai cancanta a gare su shi wannan tsammanin ba an yi tara ko a kyale su an yaqulu amanna su ce mun yi imani da baki wa hum la yuftanun sai a kyale su ba za a jarabe su ba to su sani wala qad fatanna alladhina min qablihim hakika mun jarrabi waɗanda suke kafin su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah ya yi haka ne domin ya nuna iliminsa ya tabbatar ma da mutane waɗanda suka yi imani na gaske wala ya'laman nan kadibin kuma ya nuna ya san suwaye waɗanda suke ƙarya suke imanin su na baki ne bai kai har zuci ba wanda imani wajibi ne zuciya ta kudirta baki ya furta sannan kuma gaɓoɓi su aiwatar to daga cikin abin da Allah ke tantance masu imanin gaskiya da shi da waɗanda kuma ba imaninsu na gaskiya ba akwai jarabawa jarabawa ta ciwo jarabawa ta talauci jarabawa ta tashin hankali jarabawa ta yaƙe-yaƙe jarabawa ta kisan kai jarabawa ta sace mutane jarabawa ta garkuwa da su da makamantan irin waɗannan dukkaninsu Allah maɗaukacin sarki yana yi liyumayyiza almu'minina as-sadiqina min ghayrihim domin ya tantance suwaye masu imanin gaskiya suwaye kuma masu imanin baka ba daga su suka yi imani ba wajibi ne musulmi ya san wannan wannan nabi ke na uku daga cikin wannan mautun nabi sallallahu alaihi wasallam mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi tana ɗaya daga cikin sabubban musibu Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya zama mai rahmatan lil alamin ya zama tausayi na Allah madaukakin sarki a ban kasa kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin innama ana rahmatun muhda annabi sallallahu alaihi wasallam ce innama ana rahmatun muhda ni tausayi ne da Allah ya muku kyautar sa kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma aiko ka ba face ka kasance tausayi ga al'umma to ranar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu to tun daga nan ita ce musiba ta farko sannan kuma sai ya zama musibu na binta ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance rahma ga al'umma idan wata musiba ta afku annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi addu'a sai Allah madaukakin saki sai ya dauke wannan musiba addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yankan wuka ce ba kaman addu'ar waninsa ba kamar yadda Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'da a ɗaya daga cikin tafsirai la taj'alu du'a ar-rasuli kar ku ɗauki addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi a wajen Allah ka du'a'i ba'dikum ba'dan kaman yadda sashin ku zuwa sashi suke yin addu'a addu'ar manzo Allah sama ta dabanci a wajen Allah madaukakin sarki to manzo Allah sallama idan musiba ta sauko sai ya addu'a sai Allah ya dauke wannan musiba kai Allah yakan sanar da manzo Allah sama wani abu ma kafin ya afku sai manzo sama ya roki Allah madaukakin sarki cewa kan wannan abin ya afku kuma Allah madaukakin sarki sai ya amsa masa an yi fari a Madina manzo Allah sama yayi addu'a nan take Allah madaukakin sarki saukar da ruwan sama ya faru ranar juma'a mutum ya shigo masallaci hadisi muttafaqun alaihi yace halakati al-amwal wanqata'at as-subul fad'u Allah yughithna shi ya ma'aikin Allah manzo sama yana hudu ba shi ya ma'aikin Allah hanyoyin sadarwa sun yanki dukiyoyi sun halaka mutane sun shiga cikin yunwa da tashin hankali ka roƙa mana Allah Allah ya mana ruwan sama manzo Allah sama ya daga hannuwansa guda biyu ya ce Allahumma agifna Allahumma agifna Allahumma agifna manzo sama yana sauki hannuwansa sai kawai sai ga wani girgije ya bayyana a sama wanda da ba shi shi ce ya rika tafiya yana zuwa tsakiyar sararin samaniya sai ya fashi ya zama ƙato ya rarraba shi a sararin samaniya sai ruwa ya keci sai da aka yi sati guda in ji mai ruwaya ana radiyallahu anhu ya ce ma ra'ayna shamsa tabtan sati guda ba mu ga rana ba ana ruwa har sai da wani ya sake zuwa kuma ya ce ya rasulullahi halakatil amwal wa inqata'atis subul fad'u Allah yarfa'uhu anna shi ya ma'aikin Allah ruwa kuma ya jawo sanadiyar halaka an shiga kuma wani yanayi ba fita to daga kai mana addu'a Allah ya dauke ruwan sama manzon sama yayi addu'a shi kenan sai kuma ruwa ya tafi to rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahma ce mutuwarsa kuma musiba ce shi yasa al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi riwaya Auf ibn Malik radiyallahu anhu ya ce manzan Allah su sama ya ce ru'udu sittan bayna yadai sa'a ku kirga wasu abubuwa guda shida da za su afku kafin tashin alkiyama ba sai mun jawo hadisin duka ba za mu faɗi abu biyu abu na farko manzon sama ya ce mauti mutuwa ta mutuwar manzon Allah sama ita ce musiba ta farko mafi girma ta fara afkuwa ga wannan al'umma kuma ta zama sanadiyya ta buɗuwar wasu musibu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ga wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan maza su ne ce sun mamuta sannan sai wata mutuwa da za a tsinci kai a cikin ta mutan bi dhammil mim mutan wasu suna cewa mautan malaman lugha da malaman hadisi suka ce kuskure mutan mutuwa ce da za ta zo ta gane malamai sun fassara ta da cewa annoba annoba to manzo sama ya faɗi mutuwarsa sannan kuma sai ya faɗi ne sai ya faɗi mutan wato al-maghdu al-am ciwo da zai zo ya gama mutane manzo Allah ta sama ya kamanta shi da kamar mura da dabbobi raƙuma suke yi wanda zai zama sanadiyar mutuwar sarka zubar da majina a hujjatil ibil kamar yadda raƙuma suke zubar da majina suke zubar da dagwalo daga hancinsu da bakinsu wanda zai zama musu sanadiyar su ta mutuwa to wanzu sama ya faɗi wannan a sheikh muhammad hassan rahmatu hafizahullah ta'ala da ya kawo wannan hadisin a cikin littafinsa hadathun nihaya sai ya ce wa mautun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kana ولا زال من أعظم المصائب التي منيت بها الأمة تبس متوغ منزان الله صلى الله عليه وسلم بتغشي بكما بذات غشي با أما تأيما في جرم مصيبو da aka jarrabi wannan al'ummar da su musiba mai girma da Allah ya jarabu wannan al'ummar da ita mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sau da aka sai mutuwarsa ta buɗe kuma ƙofofi na musibi kun ga wannan ma 'yan uwa masu daraja aiki ne na Allah maɗaukakin sarki ba aikin ɗan adam ba ne ya jawo wannan na uku ce to waɗannan suna cikin misalai manya-manya da suke tabbatar da nau'in musiba ko sababin musiba da ake ce masa sababin kauni ko kuma ai jam'insa a ce asbabun kauniya wato sababba daga Allah Allah ne da kansa kawai yayi ba tare da wani dan adam ya je ya aikata wani abu ba sai musiba ta zama sakamakon abin da ya aikata wannan nau'i na farko kenan yan uwa na musiba kuma waɗannan al-asbabul kauniyyar ba za su gushe ba suna faruwa a cikin al'umma nau'i na biyu kamar yadda muka ce su ne al'asbabul bashariya abubuwan da ɗan adam yake aikatawa shi ya zama wannan abu da ya aikata kuma shi ya zama sakamako da zai biyo sa shine musiba ta biyo baya ɗan adam ya aikata wani abu sai Allah maɗaukakin sarki shi kuma ya saka ma ɗan adam da wannan wanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa haka وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير dukkan wata musiba da za ta same ku a irin wannan nau'in to fa bima kasabat aydikum sakamakon abin da hannuwanku suka aikata ne wa ya'fu an kathir Allah ma yana yafa wasu walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba da a ce Allah maɗaukakin sarki yana kama mutane da duk abin da suke aikatawa wallahi tallahi Allah ba zai bar wani mai taka ban kasa a ban kasa ba nan dabba dukkan ma ya dubbu alal ardi duk abin da ya kasance yana taka yana tafiya a ban kasa ko bi arba'ihi ko da kafafuwa hudu ko bi batsanihi ko da cikinsa kamar maciji ko bi rajilaini ko da kafafuwa guda biyu kamar dan adam kamar kaza to da Allah maɗaukakin sarki duk abin da ɗan adam yake aikatawa Allah zai kama shi da shi to ma taraka ala zahriha min dabba da Allah bai bar wani mai taka ban kasa ba a ban kasa da Allah ya halakar ga baki da to amma al'ummar manzo Allah sallama ummatuhu ummatun marhuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ce da Allah ya tausaya mata al'umma ce da Allah ya sauki tausaya mata ba zai halakar da ita ga baki daya ba sannan Allah madaukakin sarki ba zai mata azaba ta har abada ba a lahira sai ya sanya azabuha fi duniyaha ya sanya azabarta a duniya za a rika mata idan yan adam suka aikata misali abu miliyan misali muke bugawa sai Allah madaukakin sarki sai ya kama su da kwara daya a cikin miliyan din nan to shine sai ka ji dan adam kuma wayyo wayyo wayyo wayyo ka ji ihu can ka ji ihu can amma da Allah zai kama mu da miliyan din nan da muke yi to ma tarka ala zahriha min dabba da Allah bai bar wani mai taka ban kasa ba waɗannan sabubba na dan adam da shi ne yake tsawarwata wasu abubuwa sai ya zama sakamakon abin da zai biyo shine musiba da suna da yawa daga ciki akwai mukhalafatul kitabi was sunna saba ma littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa adamul hukmi bima anzala Allah ta'ala da kin yin hukunci da abin da Allah ya sauka yan uwa mu tambayi kanmu yanzu hal nuhakkimu kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wa sallam kana yanbaghi tsakaninmu da Allah alqur'ani ke hukunta mu hukumatan wa sha'ban tun daga hukuma da talakawa qur'ani ne shugaban mu qur'ani ne alƙalin mu qur'ani ne ke mana hukunci sunnar manzo Allah sama ita ce jagorar mu ita nake bi kaman yadda ya kamata na tabbata amsar za ta zama ga me ga me san gaskiya zai ba da amsa ya ce a akwai matsala akwai damuwa Allah madaukakin sarki yana faɗi mana yana cewa fal yahzarul ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun ali fal yahzarul ladina yukhalifuna an amrihi wallahi waɗanda suke saba umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su shiga taitayin su an tusibahum fitnatun kaw wata musiba wata fitina wata jarabawa mai girma ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba wacce take ne radadi ta same su wannan ayar mukalliyar da take magana فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم waɗanda suke saba umarnin Allah da umarnin annabi salama Allah ya ce a yi siƙi Allah ya ce a bari siƙi bari manzo Allah sama ya ce a yi siƙi manzo sama ya ce a bari siƙi bari to wallahi su shiga taitayinsu alhazar falyahdhar alladhina yukha su shiga taitayinsu su yi kaffa kaffa domin idan ba su bari ba an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim fitina mai girma za ta same su kuma azaba wacce take mai girma ta same su hadisin hadisin ibn umar radiyallahu anhuma wanda al-imam ibn majah ya ruwaito shi malamai kuma da yawa sun inganta shi kamar al-allamatul albani rahmatullahi alaihi a cikin sahih ibn majah da kuma sahihul jami'is saghir da kuma sahihul targhib wa targhib da kuma silsilatul ahadith sahiha duka ya inganta wannan hadisin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'sharal muhajirina خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن يا قوتا masu hijira. wallahi abubuwa guda biyar idan suka same ku ina roƙon Allah kada Allah ya riskar da ku da waɗannan abubuwa to daga cikin abubuwan guda biyar manzo sama yace wa ma lam tahkum a'immatuhum bainahum bi kitabillahi illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum wallahi shugabanni su yin hukunci da littafin Allah da sunnar manzansa sallallahu alaihi wa sallama to sai Allah madaukakin sarki ya sanya bala'in su a tsakanin junansu ya zama al'umma ba za ta taba ittifaki akan wani abu ba duk abin da aka zo da shi to sai an yi sabani na farko ce takhtalifu ara'uhum fi kulli shay'in jalla aw qalla ko babban abu ko karamin abu sai an samu sabani da abin da ya kamata a yi sabani akai da abin da bai kamata a yi sabani ba sai an yi sabani saboda me لم تحكم أئمتهم بكتاب الله uku da littafin Allah madaukaki shi ke kauda sabani afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan katira ashe duk lokacin da aka kauce ma littafin Allah sai an samu al-ikhtilaful kathir sabani mai yawa sannan wannan sabanin na ra'ayi shi zai kai ma ai ta kisan juna ai ta fada ta fada ce a ɗau makamai musibu kala-kala su zama sun afku a cikin al'umma to wannan ɗaya daga ciki kenan wa malam tahkum a immatuhum bi kitabillahi illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum wannan sababi na sababi a cikin al-asbabul bashariyya kenan dan adam ya zauna a wannan rayuwar ya ki hukuntar da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa ta komai to zai ga musiba ba zai ga sauki daga Allah ba Allah ka tsare mu Allah ka fitar da na biyu zuhurul ma'asi bayyana sabo a fili bayyana sabo a fili mutane su zama suna saba ma Allah madaukakin sarki a fili ba sa jin kunyar mutane ba sa jin tsoron Allah har ya zama saban Allah ma shine ado wanda baya yi a dauke shi ba kauye wanda baya yi a dauke shi bi waye ba wanda ba a baya yi shi a ɗauke shi shi ba civilized ba ne shi bai waye ba rayuwa yake ta duhun kai saban Allah yau shi ne ado wancan dai hadisin da muka kawo hadisin ibn umar da al-imam ibn majah rahmatullahi alaihi ya fitar da shi manzon Allah su salama ya ce ya ma'ashar muhajirin khamsu khisalin idza butulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna na farko yace lam tazhar al fahiyatu fi qaumin qad wallahi alfasha zinibi zinibi alfasha alfahsha uku alfahishatu yakan zo da ma'anoni da yawa wani zubin yakan zo da ma'anar zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila fahisha ce zina ka ku kusance ta innahu kana fahishatan domin zina zunubi ne abin ki wa sa'a sabila kuma hanya tamu na ya zama ana zina sannan liwatsi namiji ya rika saduwa da dan uwan shi namiji shi ma fahisha ce walutan idh qala liqaumihi ata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin yanzu za ku rika zakke ma alfahisha alfahisha alfahisha nan shine namiji ya sadu da namiji shi yasa a wani waje sai ce ata'tuna dhukrana min alalamin وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون صدق الفاحشة نازوها ده معنى اللواطي تنازوها ده معنى فاحشة معنى الزنا سنوكم تنازوها ده معنى قوة الزنبي شيسا أورا ما تدبا بمتن يأورا ألا يكراش فاحشة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا fahisha to zunubi a gaba-gaba ka ce zina da liwaƙi ba su taɓa bayyana a cikin al'umma ba su bayyana su ɓalo-ɓalo har ƙasashe su rika ɗaukar cewa za su yi dokoki na ba da ‘yanci namiji ya auri namiji wal iyazu billah mace ta auri mace ba ta jin tsoron kowa har ma irin masu aikata irin wannan saɓan su zama suna da ƙungiya idan aka samu wani babban mutum a duniya ya ce bai yadda da wannan abu ba sai su ce ya shiga cikin yancinsu ke ma har wata ƙasa taima wasu manya-manyan mutane da aka san su da kin wannan mummunar ɗabi'ar doka ba ta yadda su shiga ƙasar ta ba a cikin ƙasashen turai akwai ƙasashe da yawa da suka hukunta wasu malamai manya-manya da wasu shugabannin ƙasa me yasa suka hukunta su kar su shiga ƙasar su kar su shiga musu ƙasa wai saboda ba su yadda da auren jinsi ba ba su yadda namiji ya auri da namiji ba mace ta auri mace ba wannan hukuncin an yi ma tsohon shugaban kasar shugaban kasar zimbabwe an masa wannan hukuncin cewa robert magadi aka hana shi shiga kasar ingila wadda ga nan yanzu ta zama abun gudu kasar da ita ce take cewa ba ta yadda wani ya shige ta ba yanzu ga ta zama abun gudu sun ma Robert Mugabe doka saboda Robert Mugabe ya fito balo-balo ya ce bai yadda da wannan ba ba fa musulmi ba ne Robert Mugabe kirista ne amma ya ce is non-african culture kalmar da ya amfani da ita kenan ya ce ba ɗabi'ar mutanen afirka ba ce ba al'adar mutanen afirka ba ce is contrary to african culture haka ya faɗa ce ya ci karo da al'adar mutanen afirka ya ci karo da al'adar mutanen afirka sukan ce ba su yaje shiga ba a sheikh yusuf al-qardawi hafizahullah yana ɗaya daga cikin malaman da suka masa hukuncin cewa ba su yadda ya shiga ƙasar ingila ba saboda shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda ba su yadda da auren jinsi ba to wannan a bayyana shi a fili ba a jin kunya gidajen talabijin gidajen talabijin su zama duk tallar da za a yi sai a nuna alfasha a ciki a nuna mata tsirara a nuna namiji da mace a kan gado da sunan za a yi tallan makilin ko za a yi tallan wani burushi ko za a yi tallan wani sabulun wanki ko za a yi tallan wani man shafawa sai an bayyana tsaraici sai an bayyana ma mutane waƙoƙi na tsaraici waƙoƙi na alfasha ga sunan a cikin al'umma sun yaɗu 'yan ƙananan yara su rika rawa rawar da ke nuna alfasha rawar da ake yi mazinata suke da 'yan luwaɗi ita duk ake Allah ba zai kyala wannan ba lam tazhar alfahisha fi qaumin qatt hatta yu'linu biha har su bayyana ta illa fa shafihim at-ta'un face sai annoba ta yatsa a cikin su wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim sannan da nau'ukan ciwon wuta wanda ba a san su ba a baya da yanzu coronavirus new ake ce mata new coronavirus da aka tashi ma sai aka ce covid-19 ana nufin wato 2019 ta bayyana cuta ce da duniya lam lam tashhadu duniya mislaha qat duniya ba ta taba shaida irin ta ba sakamakon alfashin da ake aikatawa sai kuma Allah ya kyale to wannan shine sababi na biyu sannan a cikin hadisin manzo sama ya ci gaba da cewa walam yanqusul mikyala wal mizana sannan mutane ba su taba tauye sikeli ba da kuma mudu illa ukhidu bisini a ce sai an kama su da fari ko ai ta ruwan saman amma ruwan saman sai ya zama mai sai ya zama ruwan saman da zai cinye gari ya rusa gidaje ya cinye gonaki wa shiddatil ma'una sannan kuma da tsananin rayuwa ya zama idan mutum da a buhu ɗayan shinkafa na masa sati ɗaya a gidansa sai ya zama kwana ɗaya an cin kuma a rasa dalili masu cin kuma su ƙaru ba suna nan adadinsu Allah ya cire ma komai albarka sakamakon me sakamakon tafifi wato tauye mudu da ake sannan kuma daga cin musibar da Allah zai jarabe su da ita wa jauri sultan da zalincin shugabanni duk inda kawai ga talaka ba zai ji daɗi ba saboda talaka ya zama mai saban Allah wa kadhalika walli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaktubun azzalimi idan ya zama azzalimi sai Allah madaukakin sarki ya dora wani azzalimin a kansa talaka ya zama azzalimi ya cutar da na ƙasa da shi kowa ya samu dama sai ya shanya kowa ya samu wata dama sai ya cutar da bayin Allah to sai Allah ya dora shi ma wani azzalimi a kansa suna faɗi suna cewa azzalimu sayfullahi fi ardihi yantaqimu bihi thumma yantaqimu minhu azzalimi takobin Allah ne a ban kasa Allah madaukakin sarki yana amfani da shi domin daukar fansa idan aka dau fansa a kansa sannan kuma sai Allah madaukakin sarki shi ma ya dau fansa a kan shi in aka dau fansa da shi sannan sai Allah madaukakin sarki shi ma ya dauko fansa a kansa wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun sannan maza su mai ci gaba da cewa walam yamna'u zakata amwalihim sannan masu dukiya ba su taba kin ba da zakka ba illa muni'ul qatra min as-sama face sai an haramta musu samun ruwan sama daga sama mu tambayi kan masu kudin mu suna zakkar da ya tantance su wasu yanzu da tawilat tawilolin da ba su tawilat ghairu sa'iga tawilolin da ba su cancanta ba su ake domin a kauye matalakawa hakkinsu hakin zakka a rika ɗauko aqwal da'ifa maganganu masu rauni sai mutum ya kafa hujja da su ya makale da su domin ya tauye ma bayan Allah hakkin su na zakka akwai wanda ake ba da labari mai dukiya ne yan abokanansa wanda suka yi boko tare da shi shi yana can wata ƙasa yana rayuwa suka zauna suka ce na fa baya zakka kuma milkibiloniya ne malkibiloniya ne mutum ne wanda yake da biliyoyin kuɗi suka yi ittifaki to yanzu ya za a yi aje a masa wa'azi in ya zo aka yi sa'a wani lokaci ya zo ƙasa sai aka taru irin taruwar abokanan nan shine sai aka bujuro masa da wanda sai ce ai shi bai san ma me zakka ba bai san me zakka ba a mishi bayani aka mishi bayanin zakka ga yadda ake yin ta sai ta kai kaza sai kaza kaza ga abin da za a fitar yace to a bashi lokaci aka bashi lokaci zuwa wani lokaci suka sake haduwa sai zo sai ce gaskiya yayin lissafi ba zai iya bada kashi ɗaya cikin 40 din duke shi ba ba zai iya ba amma dai ga naira miliyan 200 ga ta sa'an sa su san yadda za su yi da ita amma shi ba zai iya bada kashi ɗaya cikin 40 din abin da Allah madaukakin sarki ya bashi shine halin da ake ciki akwai tun shekaru wajen goma sha biyar da suka wuce wata tasha daga cikin tashoshin larabawa da ake ce mata kanatu ikra shahararriyar tasha ce ta yi fira da babban wani mai dukiya a ƙasar saudi arabia yana zaune a ƙasar jidda ban sani ba ko yana da rai har yanzu ko ya rasu allahu alamu yake faɗa yake cewa ya san mutum goma a ƙasar saudi arabia da za su fitar da dukiyarsu yadda allah ya ce a fitar to za a yakin talauci ga baki da a biladul khalid arabi biladul khalid al-arabi su ne kasashe guda shida saudi arabia da kuwait da qatar da bahrain da united arab emirates da kuma sultanatu amman waɗannan su ne biladul khalid al-arabi kasashen kasashen golf guda biya guda shida yace to ya san mutum goma masu dukiya da za su fitar da dukiyarsu yadda Allah madaukakin sarki ya ce a yi to ba za a samu talauci ko kwara ɗaya ba a waɗannan ƙasashe to su da dama talaucin su ba mai ƙarfi ba ne kenan ina ga idan ka zo ƙasashen mu ƙasashen baƙaƙen fata ƙasar afirka ƙasashen talauci ƙasashen mayata ƙasashen yunwa to ba a taɓa hana zakka ba face sai Allah ya hana ruwan sama nan hana ruwan sama Allah zai iya zubar da ruwan kamar yadda muka faɗi a baya amma ruwan kuma sai ya zama sanadiyar ma halakar dukiyoyi makin ya haɓaka dukiya sai zama sanadiyar halakarta manzo Allah sama sai ya ce walau lal baha'im lam yumtar wallahi ba da dan ruwan sama ba da ba da ba da dan dabbobi ba wallahi da Allah ba zai ruwa ba kwata kwata sakamakon zulubin da ake amma ana wannan yanayin gashi na an fara ruwa da yawa a cikin jihohin mu na Najeriya Allah ya ma wannan damuna albarka sannan manzo ne ce walam yanqudu ahda Allah wa ahda rasulih sannan mutane ba su taba saba alƙawarin Allah da manzansa ba illa sallallahu alaihim aduwwan min ghayrihim face sai Allah madaukakin sarki ya dora musu abokanan gaban su su zama sun ci nasara a kansu su rika gasa musu kaya a hannu su rika azabtar da su nau'ukan azaba a kwace mulki a hannunsu su zama bayi قد صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعبا ملكناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده قد طير مقصوصا جناهاه حقمك كوما داع الأمة دمومك موني مكي مكي جويا تأمان سندا تسكي جويا بالأمس كانوا ملوكا في ديارهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان da can su ne shugabanni amma yanzu ga yanin kafarai sun zama su ne jagororinsu wannan ka'ida ce ta Allah sannan wa ya'khudha ba'd wa ya'khudha ba'd ma fi aidi sannan kuma abokin gabar su ya rika kwace dukiyar da ke hannunsu sakamakon me sakamakon warware alkawarin Allah da alkawarin manzansa da suka yi na ƙarshe mutum ya ce wa malam tahkum bainahum وأئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بعثهم بينهم شين وإن مقفى سراء بايا صدق ونن إنا إذا جتشين سبر نأكو الخروج على الحكام daga cin abin da ke jawo musiba a ban kasa akwai yi shugabanni tawaye yi shugabanni tawaye a aqida ahlus sunna wal jamaa al'umma ba ta rayuwa babu shugabanci aqidan nan kuma dama ita ce almuwafiqa lil aqli wal fitra aqida ahlus sunna ita ce ta dace da fitra wato lafiyayyen tunani da lafiyayyen jiki da lafiyayyen kwakwalwa ta dan adam tunda Allah madaukakin sarki ya duniyan nan bai ce a zauna ba shugabanci ba a tsarin Allah madaukakin sarki ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa haka ya ce ma mala'iku ce ni zan sanya jagora shugaba a ban kasa so daga cincini al'afwa ul'audi ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya yake faɗi yake cewa la yuflihu alqawm fawda la sharata lahu wa la sharata idza juhaluhum sadu البيت لا ينبني إلا على عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد أي لا يفلح القوم فوضى لا سرات لهم al'umma ba su da falahi ba za su ci nasara a rayuwarsu ba fauda suna rayuwa ta anaki rayuwar kowa shugaba ne rayuwar ni ban yadda in bi ba la sharata lahum ba su da shugabanni ya za a yi al'umma ta rayu ba ta da shugaba ba mai fada a ci a cikinta ba wani wanda za a ce shi zai daga ya ce a bari a bari duk abin da aka faɗi sai an yi tawilinsa idan abu ya shafi gwamnati malamai su ne jagorori a bangaren addini suka ma mabiya jawabi talakawa makin sibi sai a ƙaryata sai a ce ai gwamnati ta siye su gwamnati ta ba su kuɗi idan ta shugabannin suka ba da doka a ƙibi a ce ba za a bi ba idan likitoci suka ba da shawara akan wata matsala a ƙibi a ƙiyarda da maganarsu idan masana tattalin arziki suka ba da umarni suka ce a yi abu kaza domin a kauce ma matsala kaza a ƙibi mutum ya gama sharrake a titi ya ci alale amma zai zo yana maganar da general ne na soja ya kamata ya a cikin fannin tsaro mutum ya gama cin alale ya koshi ya fito bakin titi ya zauna ya rika batutuwan da babban malami mahaddacin alkur'ani masanin hadisi masanin fiqh masanin harshen larabci ya kamata ya yi ya zo yana magana akan wani abu da ya shafi tattalin arziki wanda ya kamata a gayyato gwamnan banki na ƙasa ko wani babban manaja na wani babban banki ko wani ƙwararren profesa a fannin accountancy ko dakta ya zo ya jawabi a'a mai sharrake mai cin alale wanda wuni a cikin kashi a cikin awannin shi 24 ba yi da lokacin da yake kallon takarda na minti biyu zai zo yana tattaunawa ya za al'umma ta musiba ba za ta afku cikin ta ba la yuflihu alqawmu fawda la sarata lahu al'umma ba ta da cin nasara a ce tana rayuwa ta anaki ba za a faɗa mata ta ji ba ba shugabanci a tare da ita sai musiba ta afku a cikinta kuma musibar nan ba za ta kare a cikinta ba domin dama a musibar take ummul masa'ib kenan uwar musibu ku zauna ba ku da shugabanci ba ku da tsari al-imam amr ibn yazid kamar yadda al'imam al'adurri ya ruwaito a cikin littafinsa a shari'a yake cewa shi amrubin yazida sami'tul hasana ayyama yazid ibn mihlab yaqul yace naji al-imam al-hasan al-basri a lokacin da aka tura musu wani gwamna da ake ce mishi yazid ibn mihlab sai naji al-imam al-hasan al-basri babban tabi'i yana faɗi al-imam al-hasan al-basri malami ne na fiqh masanin al-qur'ani sannan kuma zahidi mai yawan bauta Allah madaukakin sarki kuma yana cin al-mu'ammarun wanda aka sa su suka dade a duniya suka yi shekaru sannan a gidan annabta aka rene shi domin na ummu salama radiyallahu anha ita ta shayar da shi da nonanta yana faɗawa wa atahu rahfun wasu jama'a sun zo wajensa ya ce an yalzamu buyutahum ya ce ku je ku zauna a gidajenku kar ku fito kar ku shiga fitina tun da shugabanni sun ce ku zauna a gidajenku to ku zauna a gidajenku wa yaghliqu alaihim abwabahum kuma al-imam al-hasan al-basri ya ce su rufe kofofin su domin ka'ida idan musiba ta sauka abinda ake ce idan shugabanni suka ce a zauna a gida to a yi haƙuri a zauna a gida Allah ba zai tozarta mutane ba manzo Allah ta sama ya faɗi game da haka yace kuffa lisanak wal yasaka baituk wal tabki ala khati'atik idan musiba ta afku to ka kama bakinka kar ka zama mai yawan magana sai abinda kake da ilimi a kansa ko kana cikin waɗanda suka cancanta su yi magana wal yasaka baituk gidanka ya wadace ka ka zauna a gidanka kar ka fito wal tabki ala khati'atik sannan kuma ka je kai kuka a game da zanubanka haka manzon sama ya faɗi a cikin hadisi sahihi to al-imam al-hasan al-basri yace mutane su shige gidajensu su kulle kofofinsu sannan sai yace wallahi law anna an-nasa idabtudu da a ce mutane idan aka jarrabe su min kibali sultanihim ta bangaren shugabannin su Allah ya sanya shugabannin su suka zama suna musu abubuwan da basu cancanta ba sabaru sai suka jure suka yi hakuri wa ma labisu an yarfa azza wa jalla anhu ba za su dau lokaci ba Allah zai dauke musu wannan halin da suke ciki sakamakon biyayyar da suka mashi shugabannin su amma in ba haka ba وذلك أنهم يفزعون إلى السيف idan ba haka suka yi mutu kenan za su fito da makami su fito da makami su ce za su yaƙi shugabanninsu shugabannin da suke da sojoji suwa shugabannin da suke da 'yan sanda shikenan fa yakiluna ilayhi ko fa yukaluna ilayhi sai a jibinta su da wannan takobin ko fa yukaluna ilayhi sai a jibinta su jibinta su da makamin shikenan so da haka daga cin abin da ke jawo musiba a ban kasa akwai saba ma shugabanni da musu tawaye shugabanni su ce a bari a ce ba za a bari ba shugabannin nan malamai malamai a zage su a zarge su a ce kuɗi aka ba su akan mas'alar da talaka idan da za a kyale shi shi zai sha wahala malaman nan su za su fara ma tsallakewa daga musiba domin malami قاعدة إتشي يرى, يرى الفتنة قبل وقوعها يرى الفتنة وهي مقبلة ما لمي ألا نانونا مش مصيبة يهنغو تدقنيسا ما والجاهل لا يراها إلا وهي مدبرة جاهلي كبايا قننت سيتاتشيش تاجويا ذات تفي سيتاقم تشنسا تاجويا ذات تفي سيقانا أه عشي مصيبة سيقانا حقا الإمام الحسن البصري يساكت شيوا إلم عافاك الله ka sani Allah ya kubutar da kai anna jawral muluki nikmatun min niqamillahi ta'ala lallai zalincin shugabanni musiba ce daga cikin musibun da Allah ke jarraban mutane wa niqamullahi la tulaqa bisu amma ku sani kuma jarabawa Allah musibar sa to ba a kauda ita da takubba ba a kauda ita da zanga zanga ba a kauda ita da tawaye wa inna ma tuttaka wa tustadfa'u bid-du'a'i wat tauba abinda ake shine idan aka jarrabe ku aka jarrabe ku da wata musiba to kuna tsara kanku daga wannan musiban ne ku tunkuɗe ta bid-du'a'i ta hanyar yin addu'a wat taubati da kuma tuba wal inaba da komawa ga Allah wal iqla'i 'anil dhunubi da kuma barin zunubai yanzu wannan halin da ake ciki har yanzu wasu basu sadu da ba masu shan wiwi basu daina ba masu karuwanci basu daina karuwancinsu ba a irin kasashenmu don muna ganin musibar bata sauka ba wal iyazu billah bata sauka kamar yadda sauka a wasu wajaje ba wasu wajajen kam duk an kulla gidajen giya an kulla gidajen masha'a an kulla gidajen fim Los Angeles jihar da ita ce jihar da tafi kowace jiha alfasha a America komai na ta yanzu a kulle an kulla gidajen alfasha an kulla gidajen fim an kulla gidajen rawa an kulla gidajen giya yan caca an kulla gidajen su komai an kulle komai ya tsaya cak amma wasu suna nan a kasashen mu har yanzu a cikin matasan mu wasu basu bushe ba suna shaye-shaye suna shan wiwi suna masha'a suna aikata abin da Allah bai da shi ba sayyiduna an-nu'man ibn bashir rahmatullah radiyallahu anhu kamar yadda al-imam ibn kathir ya ambata a karkashin tarihin sa can littafin sa al-bidaya wan nihaya yace innal halaqata kullal halaqati تعمل السيئات في زمان البلاء yace halaka ta ƙarshe da mutum zai tsinci kansa a ciki ita ce ya zama yana aikata saban Allah madaukakin sarki a lokacin da ake cikin musibu saboda kada ana ba da tawaye da zanga-zanga a ce ayi abu mutane su ce ba za su yi ba ba da shi ake kau da musiba ba na biyar na hudu daga cikin sabubban da suke ja musibu wanda dan adam ke aikatawa zulmul hukka shugabanni su zama azzalumai idan shugabanni su kai zalunci to kuma yana haifar da musiba shi yasa Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna musra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawl fa dammarnaha tadmira idan muka yi nufin mu halakar da wata alƙarya mutanen cikinta to sai mu umarci mutane masu jin daɗi su ne shugabanni da masu dukiya da jagorori wanda dukiya ke hannunsu sai umarce su a zalɗin mu ta tabbata a kansu fa fasha kofi ha sai sarka fasikanci na zalunci fa haqqa alaiha alqawlu sai maganan mu ta kaddaran mu ta tabbata a kansu fa dammarna ha tadmira sai mu darkace wannan al'ummar darkacewa a cikin kira'o'in da aka ruwaito aka aka ruwaito a duk da ba kira'a bace mutawatira akwai kira'ar da ke cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan ammarna ammarna da shadda ammarna sai mu shugabantar da mutrafiha yan jin dadi dan kwalisa masu dukiya mu shugabantar da su wanda ba su san haƙƙin talakawa ba ka fasa kofi ha sai su rika fasikanci sace dukiya al'umma yi abin da ba shi ya kamata ba a cikin al'umma mutum ɗaya ya ɗeba biliyoyin dukiyar al'umma ya tafi ya je ya ɓoye su inda idan ya mutu ba za a iya dawowa da wannan dukiyar ba shi ce akwai ƙira'ar da ta zo take cewa amarna ita ma duk da ba ta cin alƙira'atul mutawatira amarna ai aktarna jababirataha wa umara'aha sai mu yawaita masu girman kai a cikin shugabanni shikenan sai musiba ta abu in za su abu ba za su nemi shawarar waɗanda suka suka san abin da ya kamata a yi ba ba ruwansu ra'ayinsu shine ra'ayinsu to su ma haka a can a can talaka su ki musu biyayya na jawo musiba su ma su zama azzalimai shi ma yana jawo musiba to duka yan uwa mu tsaya ne makan mu adalci wannan yanayin da nake ciki mu tambayi kanmu tsakaninmu da Allah waɗannan ababen da aka lissafa mana guda hudu wanne ne daga ciki ba ma yi saba ma littafin Allah bayyana sabo tawaye ga shugabanni da kimsu biyayya zaluncin shugabannin su kuma wanne ne a ciki baya cikinmu wanne ne ba ma aikatawa a ciki a shi kenan don mun tsinci kanmu a cikin wannan yanayin babu abun ban mamaki ya kama wa ya afu an kafir ne ke aiki a kan wato Allah yana yafa wasu ya Allah muna hukunka ka yafe mana ya Allah mun tuba ya Allah madaukakin sarki muna kankantar da kai gare ka ya Allah madaukakin sarki ka dauke mana wannan bala'i da muke ciki ka sassauta mana ya Allah wannan damuwa da muke ciki ya Allah ka dauke mana ita waɗanda suka suka abu wannan cuta ta ta same su ya Allah ka warkar da su ya Allah madaukakin sarki mu da bata baka jarabe mu da ita ba ya Allah madaukakin ka kawar da ita daga barin mu ya Allah madaukakin ka ka dora mana abin da ba za mu iya dauka ba ya Allah madaukakin sarki ka yafe mana ya Allah ka ji kanmu ya Allah ka gafarta mana ya Allah madaukakin sarki haka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh